إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدور مركز أهل السنة والجماعة وأن كيوم ولكر كدا أبر من جمغرم جمهورية النجاة يومنا لاربا شاء قوتا محرم هجرة شكرا دبو دلالي هدو دا أربعين دبيو وأن داتي دا biyu ga wata na tara shekara 2020 insha Allah muna da cikin littafin matsatsai imam Malik rahimahullah yau za mu tashi darasi na 50 daidai insha Allah darasi na 50 a cikin matsatsai imam muna cikin bayani na majiyar al-Qur'an daga shi ne ko haka ne majiyar al-Qur'an na cikin babin majiyar al-Qur'an za mu tashi hadisin da muka fara satin da ya gabata sai lokaci ya zo karshe ba mu yi da hadisin ba mu fasara shi ma za mu tashi wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala unzilat abasa wa tawalla fi abdullah bin umm maktum جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على على الاخر ويقول يا ابا فلان هل ترى بما اقول باسا فيقول لا والدماء ما ارى بما تقول باسا فانزلت عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدرك لعله يزكى zuwa da ƙarshen bayanin wannan bawan Allah abinda yake ruwayar cewa zaman da urwa mutum zubar ke bada labarin cewa unzilar abasa wata Allah fi abdullahi bin mumakatu abasa wata Allah ta sarko akan masa'alar abdullahi bin mumakatu wannan makaho mai imani kaya cikin sahabbai kenan me yawa kana ibn makatum ja ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ya Muhammad istadnini ya Muhammad kama tsorin mana mana kama ka kus mana kan musanka mana ina kake iya san gidan zawwa kusan da inda manzon Allah yake da ana kamar tsoron kusa ana ina san gidan ya san nasa kusanta ku lokacin da yake san kusanta da zama a wannan halin wa inda nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min ulman mushrikin akwai wani babba masu ibn ibn khalaf sa abu jahal ko ma'umayya bin khalaf su da manya-manyan nan ba sunan ba cikin manya-manyan ƙurashawa sun zo suna tattaunawa da shi shi a nasa da salama ya ce fajar da nabi salama yi uru da amu wai kuma da al'akar sai manzan da nabi salama sai yake kau da kai game da kusantar wannan makaho iya tunkarar wancan babba cikin kudashawa ya nan kenan kaman bai san haraka bai san magana wannan iya ya bada kari ya karkata wajen wancan babba cikin qurayshawa wannan makawo iya kira ya muhammad istadalini ya muhammad kaza kana kusa kai da kake ina san kusa da kai zama kusa da kai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu iya kula da wannan babba cikin qurayshawa shine yurda anhu iya kauda kai daga ibnu maktum وقبل ويقبل الآخر إياه تنكار وانتم كافر ويقول النبي إياه كما وانتم كافر يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا يا بابا واني كما يعني أن كنا كندا بنينا نكتانا na girmamawa don iya dan jan hankalin shi zai yi imani don kalma baban wani iya cikin kalma ta girmamawa kamar kana ba mutum girman shi ne laraba su ce baban wani shi ne kalma mutum su ce baban wani ya ka ce wani kurin baban wani iya cikin kalma ta girman mutum annabi sallallahu alaihi wasallam iya ce ya baban wani hal tara bima aqulu ba sa shin kana ga wani laifi cikin abin da ke wuri kana ga wani matsala kan abin da ke wada fa yaqulu shi ko mutum iya ce la wad dima a na rantsi da jini nan jima ya ne ya rantsu da kuma kansu don suna mustaƙarbi da yanka a ba su jini su sha na rantsu da jini ma'ana da kuma kanmu ma'ana babu komi ma'ara bi ma da kudu basa ba na yin kwariya yanin bai ce ƙaryace san gaskiya ba wani matsala gaskiya abin da kima da ba matsala kan shi to wannan shi a ɗan wannan abin da yake yi ne yake gage kwaɗan don kuna an san yadda idan babban mutum a gari ya musulunta yadda ake samun in ƙasashen imani kuma iya da tasiri kwarai akan da'awa a ce wani babba mai jama'a ya musulunta wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake bai san wancan makawan daman su kudin shawa ko manyan manyan mutane a kullum haka suke bustan talaka talaka a raina shi ba zai makawa wani mai karamin karfi ba kowa bane ba ke suna ga annabi ya ga zarwar wancan zai sa wannan ya sa girman kai mai tashi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kauda kai game da kiran wannan makawo yake kula da wancan babba iya gudun wannan babba kai ma take barwurin saboda zabar wannan kawo shi wannan abin nan dan adam annabi ke dibawa bangaren da'awa ta wannan hanya shi yasa annabi kenan yake kulawa da wannan babban kawo haka dai akan shi ne shine Aisha radiyallahu anha take cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu na alqur'ani da ya koye wannan aya ko wannan ayoyi domin suna magana ne akan mai akan mai rarauka Allah ya mai rarauka akan abin da yayi wani abu ne wanda cewa Allah bai so shi ba kuma abin rarauka ne insha Allah safar da abasa wa tawalla ya gama huska ya ba da baya an ja'ahu al'a'ama akan makaho ya zo mishi nan ganin makaho ne ya zo ya gama huska bai so magana shi ba kuma ya bada baya bai amsa kiran shi ba wa ma yudrika la'allahu yazakka wasu nan da kace wannan makahon zawaye tsarkaka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra ko yawa aztu wa azki mai mai amfani amma man sabana fa'anta lahu ta sadda amma wanda bai bukatar abin bai bukatar kiran naka shi ne kake tunkara wa ma'alaika Allah ya zaka ina ruwanka mai sha ma kai tabbin imani ba wannan ba eh fa amma man da ka sa wuya ka sha fa an anu tala amma wanda yazo maka iya mai tsoron Allah da shi iya mai tsoron oh ya ka fa anta anu talaha shine kake kaula ka zama gane shi haka akwai zargi shi shi annabi ta ce inda manzo Allah zai koyi wani abu dan shi aka zarga a bayani shi aka zarga ya kawo da kai dan mu kawo yazo ya bada ya bada ya bada baya amma iya tunkara wancan kafiri ga wanda na riga wanda zai yi da imani iya tsoron Allah zai wa altu ka bar shi ka ji kana tunkara wanda wanda ba ruwan ka ma bai imani ba dan haka ka da mai imani ma ga wanda yazo iya nema ka bar shi ka je wani wancan wanda kula da wancan wannan ta dabi'a dan adam ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya ga wannan shine iya in yin sun za ta matsala za ta jama'a wancan ko da mun ka da mai imani shi da mai imani dama ga imani zai wace ne a ɗan ƙara ki shi gina shi kake inda annan salasa zai ɓoye wani abu na alƙur'ani da ya ɓoye wannan abu to amma ba abin abin da Allah wayi ne ke sarwa amma to Allah wa innahu innahu illa innahu illa wahyuha annabi sarwa ta koyi yake kinan dai akan haka Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sura na maganar nan kaga akwai magana muhimmancin kullun kulawa da mai imani kuma mara wanda bai da mai imani bakin ka ba naka ba Allah bai zarga mai imani ba Allah bai zarga ka Allah bai zarga ka dan baka dan mutum bai imani ba kawo ne eh kai dai naka wanda ya amsa shine naka eh kakai sakaki akan shi nan da ya ga dalilin saukar wannan sura ta abasa wa tawalla ga dalilin wani yasa anan sai wannan makawan in yanzu mun Allah kwarai girman shi ai ka dauko mai shi shi mun da miki ita ga wanda Allah zarge ni akan shi na mai abin da bai kamata ba ƙwarai annabi iya mai mu'amala kyakkyawa iya karama shi bayan wannan kun ci da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam har in zai bulaguro lokaci ga masu yin ga manya a garin Madina amma yasa shine na ibiya a masallaci shi ke sallah makawon ne na masu kawo matsala ta wai makawo bai limanci kaza kaza kaza ko wani tsaro ta gira ce makawo malamin zai limanci ba matsala komi makawo malamin zai limanci sallah ba matsala komi bai cikin matsala kan limanci makamtaka to yanzu dai wannan shine dalilin saukar wannan sura ta abasa wa sarala kan magana ta wannan makaho ibnu ibnu mumakatu wa haddathani an malik an zaid bin aslam an abi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفار كما كما أنا مكبر من وأنا أنا أدرس ذلك بعد رياء كان تعزيز زي وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر سكلتك أمك يا عمر نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل, أن ينزل في القرآن فما نشفت أن سمعت صارخا يصرخ أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه شمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا أبن لك رواية عمر بن خطاب kamar zai san ce babar shi ba shi labari wata rana manzan sallar salama gane siru sai ba ta safari iya cikin tahiya cikin bulaguro da yake yi a wannan tahiya وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا عمر بن الخطاب iya tafiya da shi kin suna tare cikin daren suna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da Umar Umar kin ya manzo Allah cikin tafiya a cikin daren sai a wannan tafiya fasalahu Umar an shay sai Umar yawa manzo Allah tambayar wani abu ba ka amma ya ya manzo Allah tambayar wani abu falam yujibu annabi amsa ma ba Umar tambaya ne falam yujibu amsa mishi ba na an ce kama nan kenan iya cikin wahayi ne iya cikin karɓar wahayi ne sai magana ba umar bisa abin da ke shi shi dai bai amsa ba sun masa alahu ya sake annabi tambaya sun da kaza kaza kaza fallam yujibu annabi ya kyale shi sun masa alahu ya sake na uku dai fallam yujibu annabi amsa ne ba da rasu kuma da gani ne ke cikin da cikin dare ne ke tafiya bi tsara kalmar zalabi ne kalle shi gani a wani hali ke cikin shi annabi ya masa mashi hasu umar tsoro sai kama shi faƙal umar sakila ta kuma ka umar umar uwaka ta yaɓarinka ta asararka nasarar da ruwa zama ta kama kawa ka dana ta manzan allah magana hasu uku kullum za ka lafi muka duka wannan tambayar uku bai amsa maka akwai matsala kina akwai abu ne ya ji tsoron akwai wani abu ƙala umar fa harrakatu ba'iri sai na zaburi raƙumina na ƙara gudu ya gaba ya ce yana ɗayan ɗan buga na ɗan motsa raƙumi na hatta idza kuntu amaman nasu ni can gaba da shi na gaba yayi nesa kai nawa kenan yayi nesa ce ya zama ni ne a gaba a sa'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya gaba iya baya baya yace yayin da zaman to ni ne a gaban mutane me yasa ce wa khashitu an yunzala fiya qur'an na ji tsoron ka a sabko da qur'ani a magana ta na yi abin da shi ba shi da tsiri yayi bisa ji magana ka ji na sabo shi da ga fitar yace na yi tsoron a sarkar da wani abu na qur'ani a kaina ina tahiya fa ma na shi an sami tu sarikan ya sarkubi can ba a jima da yawa ba in fa ma na shi sai na ji wani mai kururuwa daga murya iya kira ina ga ina ga murya kuma iya kira kuma iya kira na can ana ana neman nan kenan cikin cikin dare ne kuma cikin jama'a hiji ana ana daga murya sun nesa fa qul sai na ce la kan khashiytu an yakuna zan na abin kenan abin da gudu zan abin da ke gudu ya zan kenan ke wani kiran kenan ina tsoron ma kan a sabkar da wani qur'ani a kaina ke tsoron kan kuma kuma dole ya amsa kira yazo ya ce faji ito rasulun ɗai sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi na zo wajen mazan sallallahu alaihi wasallama na mai sallama faƙar sai ya ce mini laƙar unzilat alayya hadihin laila suratun lahiya a habbu ilayya mimma ɗanata alai shamsu ai a wannan dare na yau an sabkar min da wata sura wannan sura ta hiye mini da abin abin da rana ta hudu a kai abin duniya gaba daya ke lokacin da umar bashi kakirai ma amsa amsa magana kenan yanzu umar ya gane a ɗauke iya cikin wahayi ne shi ya sa bai amsa mai ba tambaya ne kuma ga abin da aka samu inna fatahna laka fatahan mutu na yabi da abdulbar sai mawallar iya cewa me ma'anan wannan hadisi a wannan wuri ya ce na imam malaka wannan ruwa ya karantar da mu cewa akan saukar da alkur'ani kan wata matsala guda kan wani abu guda a sauko da ayoyin ƙur'ani da ba kan na menene wakana iya karantar da mu kuma wannan abin ya wakana a hanya ta dawowa daga sulhun hudaybiya kusan sahabbai wannan wannan rikicin sabai da zama albara da zama cikin sabai suna cewa mutane aka ce fatahu suna ɗaukar fatahu makabur ce makon sabai muna ɗaukar fatahu sunan hudebiya shi ne fatahu babban fatahu sun farko me yan wata suke kiran hudebiya a fatahu na aka ce a kar a sunan hudebiya ya karantar da al'umma ko duniya cewa kullum abin da yake na wahayi ba a gama shi da kwalluwa da ka me ya wuya da abin da Allah ci annabi ya ce kaka yake da sa kwalluwarka hudebiya ta zan fatahu ganin kayi suna hudebiya musulmi da mutane maka mutane madina babu kai da kawowa a cikin tsananin cikin yaƙi ake kuma babu saurarawa musulmin da suke makka suna cikin matsala a goye-goye suke wani bai zo wani musulmi bai kaba ziyara gidansu ko gidan wunshi a garin makka haka ake zama aka ce doya da manja suna haka sulhu da biya asali a nan sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da niyyar aikin umara ba ya a cikin mulki a zan mulki annaba gaske ne annabi ci aiwa zama sabai labari an gwada min mun shigo makka cikin aikin umara wasu na aski wasu na sese allah bana ba shigo mulkin annabawa gaske ne annabi ci ba sabai labari sai shaukin tuna gida ya kama su tuna makka da musu je masu nisan su je maka da niyyar aikin umara me yasa a nan sarar sabbi da iya da adawa da su duk wani yawa kana bayan badar bayan hudu bayan hazam iya yake da su amma ga shi annan annan kuma ya ne su je ta umara me ya kawo ka asali al'adar mutanen makka harabi dinwa ko barawo ko dan abokin yakin su ba sa tankara mutum da yaki a cikin harabi ko dabba ko barawo ya ga dabba da alama harabi ta bata ko barawo ɗan yagon dabba za ta yi harami da ita mata alama harami bai taɓa ta haka mutanen harami suna kirmin duk abin nashin harami ne ba mai taɓa kayan Allah ganin haka nan sallar salama ya san da wannan masala a cikinsu shi yasa yanzu ya wuta da ne ya zuwa aikin umara duk da ana adawa ta zama da wajen mutum dubu ɗari biyar sai da ya je daidai hudaybiya gab da abin harami kamar iyaka ce kurantar ce ta shiga harami shi ne hudaybiya wuri ne iyaka ce ta shiga harami sai ya aika ma ƙurishawa ga munan mun zo yin umaran ko tunan duk daga al'adus da halus amma hamiya irin ta girman kai irin jahiliya al'adawar musulunci duna ba suka saba yi na karrama mutum zuwa aikin harami da bisan kare mutum zuwa harami kurin adawa da addini suka ci ina muhammadu zai zo muna yaƙi da shi zai zo zai zo maka ya yi dawafi ya umara ya koma layar ba uzurinmu a ba kun ba zai ba sab a lokacin nan nan dama ya tura usman ya je usman da ya je zai sako iyar dangi a cikin ya shiga ziyara cikin abinci usman ya ce wani zo ba wannan abin sai sa aka samu jidan sai Usman yawa iyawa aka shi Usman an kashe Usman wannan ba zai kama kan mutane to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo duka musulmi na wurin karshen wani ita ce aka yi bayatar duwa ya ce to abinda za a yi in har ya tabbata an kashe Usman to duka kuma mu baya shi ne suka baya ta farko komun mu baya akan daidai mu mutu daidai mu mutu akan kare jin Usman yanzu za mu shiga yaki za mu za mu yake su ko da za mu mutu akan dan akan samun da jin Usman anan suka suka anu anan mu baya gaba daya aka zo aka dora hannu kowa zai mu baya kan biyayya akan shiga makka in ta kama inda ke Usman in wani hikimar Allah diyan da yake da munafukai a Madina wannan tahiyar ba zo da su ba da yawa an zo da wani Allah hikimar Allah ya Allah ya so ya kawo kama duk ba ta gaba dukkan ba ta musu akwai munafiki da aka sai da shi da ana sulhun sai ya koma ba wani yace sai ya lade shi bi dabara wani ya lade ba wani yace yi zama an gama da shi ne bai take wannan bai aikin shi kuma Allah dole bai gaba da bai dukkan gaba da rawata mu duka an bai an bai da duwan da bai da Allah mun mun ko sai ba ta ta shara Allah bai ga zuwa da wannan ka munafiki shi ne ne ko shi ma ka ware shi shi ba shi shi ba zai wayo ne to ana fa da mubaya ta shiga maka yanzu kai da akai akawo labarin san Usman bai mutu ba ba ka ne ba duka ne ba magana ya kan mutanen maka to zai za a yi ko ma za a yi nan dai wannan yazo da akabarin dan wadon ba ta ce dai tawaga ta je tsakanin Qurayshawa da ma'azo ba shi labari akwai yana da abu musu da sakafi ne wanda ya zo ya ga annabi da sahabbai a nan sahabbai annabi idan ya tafi tarewa daga su ya toyi his tare su shawa su wani an ce annabi sun yi haka zan faru tsoro annabi ɗin tohi ya yi ya su tare da gudu ya su ɗauka ta shawa su yin suke wa annabi ya zo iya ganin su a ƙari ya kuma ya kace kure shawa wallahi ya ce na je fada ta kisara na je ta kaisar na je ta najashi fadonin duniya na je na gani to wallahi ban ga ba yanda sahabban manzon su Muhammad sallallahu Muhammad yanzu ke mashi ban ga ba wani shugaba da ake musulunci yace to irin yayin da ya tsaya ya wazo ya ga baci tsoro ga mashi ce ni dai ina muku shawara wallahi ai sulhu kako ya kishi wannan mutane masu bane shi kai dai a takaice kai da kawowa dai an samu zama a zo a sa hannu su bu sai da ba ce manzo Allah ya zo daga daga Madina ya haji kullun da ra'ayin shi sai da ba an zile da shi ba wasu da girman kai daga a ce kamar sun kasa to aka zo da tawagar ƙurishawa da ta musulmi a sa hannu a sanar cin haka da sanar da ke nan za a yarjeje nan da annabi kenan da ƙurishawa wannan haɗa masa na alai muhammadu sallam ƙwarishi wannan shi ne abin da muhammadu mazana zama ya yi usulu da ƙurishawa suka ce to a da kuma bismillah rahman rahim tsara su ne bismillah rahman a musanta ba zai bismillah rahman a sa bismillah lahumma bismillah lahumma za a sa annabi ce za duk da Allah ne ce za bismillah lahumma su wanda musu muke wasu mai mai rahman a su ku bismillah lahumma ta sa bismillah lahumma sai dana alim ya rubutu to wannan shi abin da muhammad manzo Allah ya so da kwalisha suka ce a yau ma mace manzo Allah ya mai yage ka ba mu ba mu rasulullahi ba rasulullahi ko sai muhammad gurin ba sai da wasa rasulullahi yau ma rasulullahi ya mai yage a kun muhammad bin abdullah manzo Allah ya ce ma ali ali goge ko sun kai tanni manzurin Allah sai muhammad bin abdullah ne ne sai muhammad bin abdullah bane sai kullum da ce a a ni ma gaskiya ban da goyi na rasulullahi ban da goyi rasulullahi bai da goyi ba ban da goyi muhammadu rasulullahi mazala ce ba damu wani goyi ummi cikin rubutu ne su a wawari ne wani zana ina abada mashi sai goyi ya ce ali wannan abin wata ran za a kiraye ka irin wannan abin da ka iya kuma ka yi na yaba wannan ba cikin gidan da annabi ya alaka za ka kiyaye wannan abu wannan abu da kiyaye ko wata da za ka kiyaye kai shi kuma za ka yi shikenan aka cika da zulu cewa qurayshawa almanzala kenan ba zai zo ba makka bana bai haji sai ba ke su yanzu ke da yadda su mace za ka zo da yadda mu zan ba garin kai kwanan ka uku kare ruwa ka kai ka kuma mu da kai babu yaki tsawon shekara goma kuma duk musulmin da namu daga nan maka yi hijira iske ka a mai doshi wanda kuma daga can ya yi tsero ya zo maka gida ya zo ba mai da shi eh manzana ta ya mace kuma da ce ya zo za ka amince da kasance ya zo lai kai ranar abu ya zo lai ya zo tsaye ya za a yi wani ƙasar suna an gaya da umar ta ranka shi mutumin ya zo ya imani mu mai da shi kuma shi ya yanzu kuma ya yi mana a can mai da shi kuma shi ya zo a can haba na bace umar sa'anu ma'amus umar ya koma wajen abubakar ya ce wa kada sha'una kawai kana ji zama kuma cikin kaskanci wani mai yarda mu koma kuma musulmi ya je a mai yau shi ba a mace da shi ya ce shi wani shi muhammadu mazana ba shi ce wani ba ya gani za mu shugaban maka ba ka ce mulki ba kuma a wata kwayakwa haka ya ce mulki a wata ce umar to da ce za mu shugaban ya ce maka bana wannan da ba a kote ake yi ne ake tsakanin abokan da umar suna kote to dama shi ana nan sattar ma umar ya gada maka ya rasu ya za a yi ba ka ce ba ka gani allah ta zama shiga zarar maka kuma yanzu mu koma duk da kaskancin ya ce na ce maka ban za mu shiga annabu a huka bai ya kai wani umar haka annabu ce maka umar wani an ce maka bana ce za mu shigo umar za ka shigo za ka shigo maka insha allah za ka shigo kai umara shi ne koma ta gida abubakar kaji kaji abin da kai ba wani ya amince kaza kuma shi ya ce ya ga amura a mulki za mu shigo garin makka mai umara cikin aminci abubakar ce ma umar ya ce maka bana a nan lamar gaba shi ya ce ka tsaya inda gaba kurin za ka shigo a kuma abubakar ce ma umar za ka shigo tsaya kurin a gaba kurin annabi yadda haka nan shi kenan yanzu a cikin da aka yi rasulu aka sa hannu umar abin da gaskiya ya annabi abin da bai dace ya mu ya na kokari yana daba yace ya tasaraka ka abun kafara ya annabi kokari hoto na ya bi hoto ya mu zunuba sai ya kan kamata ba ya kan ya kare cikin sulu sai akwai ana cikin sulu sai ga ko Abu Jandal Abu Jandal baban shi ne shugaban tarukuri shawa na kasa hannun an kare kenan ba irin rabo takarda ba sai da abu janna a cikin sarka ya cire a maka ana mai azaba wajen mai azaba ya musulunta an ɗarme shi yanzu ya ciro ya zo wajen musulmi sai saka shi shi kuma an sa hannu cewa za a mai da wanda ya jira jaraba kenan annabi kala abu janna abu janna ya haƙuri a uban ya ce ai a cikin zan zan zan zan ba haraba wannan bai ciki ya ce a hida fasa a hida fasa duk wada uban ya ce in dai ba sa wannan ba in dai ba da dan ba zo hida fasa shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce ku na zuru shikenan su tabbata da kake ka abu goma sai da rasulullahi za ku mai da ni makka na zo ina musulmi na zo na da amina da amina makka cikin azaba sai na zo ina musulmi na jire amina da rasulullahi ya ce ka koma Allah zai baka mutuwa ka koma ba wajen da sarƙa shi wani abin shi tana kowa da wurin ɗan wani abu ne da shi annabi aka yi wurin shi ke nan haka aka sa hannu aka yarda abujan da da kama hannu sai umar ya kama abujan da da uban sai ka bashi geshi ya rashi ka ta kuma ta kuma bige shi kuma bai bige uban sai umar ya kama bai ka bashi ka geshi ya tafiya ya sai bashi wani ta kuma bige uban shi uban har zama bai da ya dama bai da iya bi ɗan da su gobe rigi umar ta zawo ya kuma haka dai ƙarshe abu janar ya zai da zada abin da ya mushi ɗan wajen abin da kace wani a kace abin da ya kana wannan wurin kwarai ya ta da ma kowa hankali mace manzala yana aiki da wani suna aiki da abin da bai na su a wajen zai yi kasance ne amma da wannan sulhu da biya shi ya kawo izzar da musulunci saboda a cikin rijiyar na kasance shekara goma akwai kasa na hannu a ne a ce misali yan gari kaza a ne kimiyya ko da kawure ne amma suna tare da mu kenan wani suka tare da mu ka kasu ko da mu ka buka kama kai tsaye duk wani ka tare cikin rijiyar ne ya tare da mu ba ya kashi to sai wata rigima ta kan wani bakar su cikin da a cikin wani shawa da suka yaƙi wani wanda suke tare da annabi wajen musulmi wani abin shekaru shekara ta biyu yarjejeniya ta lalace usulun ke yaƙi buɗe makka kahin nan su wani abu jandar daga baya ya ci ne akwai abu basir abu basir shi ma daga maka ya cire ya ta madina da ya zo madina na gamsa daga sabai ya zo ki ya shigo yadda tauka ta ƙarshen suwa sun zo cewa su da wannan an sa hannu da kai wannan za ka ba mu shi mu koma da ci gida annabi ce haka ne suka fasa abu basir ya bude da bisu in bisu ba na zai ce haka haka aka sami kudin ka bisu ta yi abu basir annabi haka kuma kuma haka aka samu annabi ya bada shi ya bi su can suna ka hanya koma maka sai su tattaunawa da ɗan kai shi gida sai suna hira suna hira sai suka gafala sai ka ce ka wannan takobi za kuwa kuma ya takobi gaskiya da takobi muka irin ta ba waye wani ya suka ta ya ce haba wani takobi ta wa ai wane ne waye ya suka ta ce ta an ganta yan gano da ya wasu yadda ina akwai ya buge ya ce kan da bar da ya ce kan da shi ɗaya da guru ya kwa madina shi ɗaya da guru ya yi madina bai ne maka ta liza maka ta liza ya yi madina manzala ya zara sulace ga adubu ya ne annabi annabi annabi sai ka zamne sai ga adubu ne bakwarin ya zo adubu shi ko zai dace annabi ce wannan akwai matsala akwai yaki ya ce ko adubu abu ba sai da bai lahiya ce su da ya kashe dan wani manu wani ya kashe dan wani ma biyu ne abu ba su da jiyar su lahi abinda kai alƙawari ka cika ka bada ni ka bada ni ka cika naka kashi abu ba su da ya tsere ya ga alama annabi ka saka mai da shi shi wanda bai da dama shi wanda ya karbe bai da bi shi dama shi wanda ya dama bai da kai ba kai ga wata ta kai wata tawaga ta kai ya tsere sai je tsakanin tsakanin maka da madina sai suka zama to rebel duk da tsawon tun da tsawon daga daga maka zai ya tsero bai shi zama madina shi zai sai ya ga Abu Bakar to sai suka zama rebel ko tsakanin maka duk sun wasu barku mutum maka da kureshi sai suka ke samu ki duki ku suka gungu hanya sai suka zama to gure mu kureshawa sai suka ce ya rasulullahi wannan abun sai mun yarda duk da suka bar shi da kan suka suka yarda da suka so so so na ɗan wannan tawaye bisa ƙarƙashin hukuncin musulunci bisa ta zazu kai zama kan suke suka ga gwanda su zama ƙarƙashin muhammad ya ra'ayi da wasu annu wurin su ga tsayar sun layi wani abu da muka sa hannun mutum in ya zo a maida shi ka maida shi ya zama shi ka karkara a samu wuta ko shi ke nan abubuwan su da sauran su suka dawo mutum da cikin jama'a suka zama karshe dai allah kawo kuma daga wannan kuma aka samu shiga da fita kuma ta musulunci annan salama wannan abin da aka yi a hanyar saboda daga wannan sura cewa muka buɗe ina fata za fata mu ina daga wannan annabi samu damar yanzu annabi ta iya matsala da ƙurashawa yanzu kada samu zaman lafiya da ƙurashin ɗan kusa yanzu za a iya zuwa musulmi zai iya zuwa makka ziyara umara kuma da dawo an ba da dama kan da zuwa musulmi daga cikin makka ba mai taɓa shi yanzu kai an samu kai da kawowa isa da sako ba da'awa tana kai da kawowa cikin kakar makka kuma kuma zana kuma yau annabi ya ɗauki kuma wata sabon hanya yanzu kuma da'awa za a yi waje a anan ne ya aikawa kisra kira da'awa kisra aka aikawa najashi kai aka aikawa mukawukas aka aikawa wani kaisar sai wata annabi sai gurin cikin da'awa ta wuce gidan nan gidan ba matsala yanzu kai tsakara ba kan gabanin nisa da aure a wannan bayan hudabiyan ne annabi ya kada je ka aka wannan kira kira aka aka wa shugaban rumawa aka aka shugaban farisawa a lokacin da suna dolin duniya a lokacin nan a kamata a yanzu rasha rasha da amurka haka suke wata suwaran shi shine shine mutaukis na masar na kisra na na na farisa kaisar na rum su suke mutum a wancan zamanin na gudu suka ɗauke muke maka ku zo ku amsa kira ku zama lafiya ko ku amsa kira ko a kai muku hari haka da nan ku amsa kira kuma kowa da kace abin da yau kana asa abin da yau kana na amsa jawabi da waye shi ne wannan kira kace da ba su mu tafiya a san wannan ci gaba da addini kuma Allah kawo bayan shekara biyu Allah ka bude maka nan da yake a kace kenan dai muna wannan tana cikin kamar sai tana cikin sura mutum ya san abin da yau kana ya rike yanzu dai nan an gaya mana wannan sura ta sarko a hanya inna fasala ka fata mu wannan sura ta sarko daga hanya zawwa madina daga sulhu mudaybiya shi ne ka ce dai wannan kenan abin da yake na san hadisin sai dan maimaitawa ga masu neman fasara cewa dai umar bin khattab kana yasir ibn asfari umar bin khattab yasir ma umar ya tare da shi cikin zai dare fasalahu umar an shay'in umar yau annabi tambaya wani abu falam jibu annabi amsa mishi ba tambayar da yi su masalu sake ma annabi tambaya falam jibu annabi amsa mishi tambayar da yi ba su masalu zama tambaya ta uku da falam jibu annabi amsa kira ba fa umar yake cewa saki da ta ummu umar da zai zai ma ka ta marat umar waka ta yi asara ka amma ka ba ta yi asara waka ta yi barin ka umar kawa kanana ta mu zan tambaya har su uku kullu zalika la yujibuka dukkan tambaya ba ɗaya da maka umar ce umar ya tsoro kama shi ita taharrakatu ba'iri na dan bigi na zabiri da umina hatta idza kuntu amama an-nas an zanto ni a gaban mutane wa khashitu an yunzala fi qur'an naji tsoron a sabkan min a sabkata qur'ani a kaina fama nashibtu ba dan jima ba dan lokaci kadan an sai ta sadaka na tsoro naji mai kururuwa ya kururuwa bi ya kabta na umar na umar ya kakkane mana qala umar ta faqultu sai nace laqad khashitu an yakuna zalafiyan qur'an na ji tsoron a ce qur'ani ya san ko kan magana tawa qala ta fashitu rasulullah sallama ina zo jama'a sallama fa sallamtu alayna wa annabi sallama fa qala sai yake ce mini laqad unzilat alayya hadhihi layla suratu a wannan dare lalle a daren yau an saukar min da wata sura wannan sura lahiya ahabbu ilayya mimma qanat alayya shams na santa da abin da ta hudu ke da duniya kenan ya santa da duniya gaba daya sun makara nan sai karanta ina fata na kafata mubina zuwa ƙarshen su shi ne magana kenan sai kuma da wannan ruwa imam bukhari ma zo da ba imam malik imam bukhari ka ruwa ta ta inganta wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin harith at-taymi an abi salama ibn abdurrahman an abi sa'id qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النسل فلا ترى شيئا وتنظر في الكده فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق abinda yake ruwayar wannan wadda cewa tana ita ma da magana akan wasu wanda suke da ƙur'anin kuma babu bin abinda ƙur'anin ke ci kurin karatun ne kadai abinda yake ruwayar abu salama bin abdurrahman ba wancan abu salama bin umu salama ba sahabi wannan wannan tabi na abu bin ausu ne to shi ma ya ce malamai na sahabbai ta na madina yake cewa ruwa daga abu sa'id na kudiri yake ba da labari abu sa'id yake ba da labari yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa yakhruju fikum qawm wasu mutane za su hutu a cikin wannan al'umma wannan mutane tahqiruna salatakum ma'a salati za ku rena sallarku akan sallarsu wasu yamakun ma'a siyamihim za ku raina azuminku tare da azuminsu wa amalakun ma'amalihim za ku raina ayyukansu tare da ayyukansu za ku raina ayyukanku a kan aikinsu kuma ya ƙara'unar ƙura'ani suna karanta alƙura'ani amma wala yi jami su hanajirar ƙura'anin baya huce makogoro yan bai kai su ciya ma'ana kirkuran kenan a baka ne kuran daɗin ƙira a ce ƙura ya marƙuna min addini suna huta daga addini muruku samun ramiya hutar kibiya daga jikin abin da ta jewa ya ke ce gafara jini wanda ya san abin harbi kibiya mai ƙarfi a kusa dabba an ka bige ta ta aka baga za ta yi ta huce jikin dabba ta ta tankuke ta shiga ta huta irin wannan harbi shi ne ce za ta yi huta daga jikin abin da ta halba ya ce don hutar da rashin ɗaukar takomi ya ce tun zurfin nasar za ka diba asalin ya ka cewa ƙarshen na kibiyar falakarashen ba komi na jini watan zurfin ƙidir za ka diba karan kibiyar falata rafi shi babu wani abu a jikin shi babu komi a jikin shi shi makanki ta ce nan abin da yake tsakanin abin halbawa da wajen wani abin da yake an zaka yi a wuta rish za ka diba ba komi shi ne ya ce watan zurfin rish za ka diba a rish irin abin da ake sawa na bayan kasa akwai aka harbe kibiya akan zuwa ba mutuwa mai kira da mutuwa shi ne shi abin da ke yi wannan zuke zage wani ya mutuwa wanda ke hana biyar ta zagu ba zago ta idan ta gaba zaka dibi rishin shi ma falata rashi an babu komi wata tamara filfu ana shaka an yakwa na alfu wurin da ake dora aka dora tsirkiya da kibiya shi ma an yakwa ta kashi ne mana akwai kuma kuma cikin shi a takashe da ɗayan ta mutar da gaugawa fitta wuta ba abin ta ɗauka ciki nan kare magana ne sun shiga addini sun mutar suka shiga kenan ba ruwan su alaƙa da addini ko ɗaya sam ba su shi koma cikin addini amma haka karatun ka sani amma addinin haka suke ba abin suka ɗauka ciki ko suke amma yin shi wannan abin da yake cewa wannan shi ne ake cewa da lokacin ana adawa da sunna da mafarkon nan za a gayyaci malami wanda yake dawo da alisun a nan garin ya ce malam hadisi ne zala hadisi ne zala su hadisi ne zala shi ne da zala sai a karanta hadisi hadisi ne zala wa wannan ne zala ne me yasa ake cewa ne zala ne hadisi wai ganin ai kowa san ne da ake da sallah ake sallah bigib dubu sallah bigib ake sallah kwacan kwaciya minti biyu ta mutu an ƙare ta minti uku ta yau minti biyar na minti biyar a ta yi maki minti biyar minti uku a yi adda minti goma a da haka fita su ya da ahalin suna sallah take nutsuwa kuma da ai asali ba wanda ya ka a ka kan tajawidi kowaye kowaye bi daga asuna ajinsa ga ne dai bi daga baya ƙira'a ta tajawidi a wajen an suna aka gani kowa ya daidai makariya kun san kowa masa abin da ta ce wallahi a nan garin ne mu ka fara karantar ta jimidi a nan garin kaf kowa ya karya ke da waye wallahi sai dai bige-bige a suna da gudun tayar jimidi ba ba su iya ba ba iya ba kuma bige-bige na ke amma a je a koyo jimidi na hakika bayan ahlus sunna da ina tuni ka turbin tweet mamance ba harkon musabaka da aka a Nijar daga Saudiya malamin yanzu ne ya mai aka ce da maganar gasar garin Qur'ani wanda a cikin Nijar wanda shugaban tawagar malami ne a can lokacin kan yanzu iya muna iya koya mun karatu malami ne bayan sun an kare ya ci ga malami ya mun yaga nan akwai matsala ban nan akwai matsala da muka je ce matsala da aka zo shi ba da Saudiya aka fara musabaka ta wannan yake gwazo na Qur'ani ne ake karanta wallahi shi kira yanzu a yanzu musabaka sai ya kuma sai ko ya kashi kurba musabaka me ne zaka da zaka ji musabaka Allah sai bai wani da koma ba musabaka to shi shi kai kiji kurin kun buga ake kurin shi malamin ya da hikima malamin sai ta yi abinda za a yi ba a ba ya ce yanzu musabaka za a yi a yi ta gwargwadon difis kurin har ta kurin ka aiki da kira da wani wani cimidi babu cimidi a nan ba wata kira da ainihin kira ba ta jimiti kurin ne waye ya haɗa cewa har da kurin kun malam garji kurin ya ce haka aka yi musabaka aka ba su sakamakon gwargwadon hipsus kuma aka musu ya ce an aka musu haka kuma a ba su kuɗi a ba su kyauta ya ce amma a gaban nan hira ta jimiti wannan kyauta da suke samu za ta su je makaranta su kuma Allah haka aka yi daga nan kuwa masha Allah wallahi Allah ya fuskira wannan bai fa'ida shi ne tun za ga musu wannan bane mai amma a gaba bai wa a wannan musabaka aka dimi sai musabaka dimi musabaka ya da jawidin Qur'ani shi kenan kuwa kamar ta iya suka hara dai mai yana tana cikin masu abin wanda ya zai ya cikin masu an wa sun kaza bayan malamin bayan na kawo da bayan jini malamin namu har gaba yake yake zo je nake ba mu labarin malamin yi ma shi suka koma ya koma ya ta yi nemi suka ta yi da gari aka zo aka nemo aka fara nemo karatun kira a ta ƙwararri tare daga nan aka fara kenan ba wanda da arzuma ba katun ba ka'idar a karance a ka'idance a halin suna aka sanya a wajensu duk da wajen an sanya hidimar ƙwararri da har da mamman ta tabbas sun yi mai yawan a cikin gargajiya na samu don su aikin kenan kuma mai yara namu ga wani karatu ga wani waye shi da yaran namu ai suke cin aka da abin da su gane abin kuma suka ci musabaka ai da farko aka firmin da su nazar ko za su zaka da farko ai sun gano ana samun musabaka inna eh eh ko ga ina ba za mu su kuma ne Qur'ani kuma suka suka suka mamaye su ne suka mamaye kuma sabaka kuma su mutum ne kuma Qur'ani dai da ya san da mota ko da haji ya zai barci haka aka to wannan yan wa takaice ne muna magana ahalin sunna kenan ganin haka yasa sai ake cewa hawarija wai wannan hadisin ya ne ga sallah ga katon qur'ani kenan wannan hadisin ya zalani kaji sai ka tana hadisin ya zalani dan ana tukunta su da karatun da sallah da karatun qur'ani idan duka aiki ma na addini haka san ta wannan hadisin ne kasan ne akwai kwatanta abun addini ko to wannan annabi ba labarin wannan wasu mutane za su mutu a cikin ku suna raina za ku raina sallar ku taku ke sallar ta taku ya ci kun jiwa a ci kwana kwana ba na fata ma haka ne wallahi sallah qur'ani kira ci ba zama haka ne haka aka yi ta yi har ma ta kai a kuturwa ta buhari da ita kawa wanda kasa malake su da wannan hadisi ne ba zai zo ba kayan ma ba maka ma kayan ma a yi Nijar ko Najeriya balla a yi wani malami wannan hadisi ya ce sai da Bukhari sai musulmi cikin wanda aka ba malam ba kayan ma a yi na Nigeria ko Nijar wala ya kungiyoyi zala aka yi hadisi. Ko mutum ya koma da tun magabata duk da gana zai ana kawo shi ma akan babin alkhawarij kuma khawarijawa aqida ce khawarij. Duk mai ita ko a da ko an ziya da su. Ba su kungiya bane ba ko jama'a ba kan kuma ka san mutum kare kariya ta ce shi ne. A'a aqida ce khawarij. a sa aƙidarsu yadda suna aƙida a kawar su duk mutumin da ya kabira kun ɗan wuta ne kuma har abada hal abada wuta har da fiya kun kai ƙarya ƙarya nan kai har abada wuta kun ɗan wuta ne kun kuma kawuri ne kawuri ne kai ka ka wuta ga ƙarya haka zan haka shan kiya kun ka ka wuta ka kabira kun ka ka wuta wajen kawar su jinin ka halitta su mutadila ne suke yace baina baina ba a ce ma kahuri ba a ce maka musulmi amma kaman ka mutu ha abada wuta suka da daga nasa musu yan wa ta kace al-khawarij jama'a ce masu aqidar wannan kabira wata har abada ajir ba wata har abada kuma babu wata azabar kabari abubuwan da gare su kuma jinin tun da sahabbai da suka suka kashi suka halatta jinin ka kankan dan ne kadan suka shiga lai kadan suka shiga sun har sun mutu lokacin sai da na ali lokacin sulhu sai da na ali da da muawiya dan suka har bayyana suka har sahabbai ko dan sahabbai suka har da ya sa sai da na ali an zo an soja kansu ba su mai tawaye sun ma an can kuma muawiya da da suka sai da na ali wajen dubunnai suka ware kun suka fi sabuwar ƙida Allah ya sarki kima Allah ciki ba ba ɗaya sabi ɗaya sabi duk ba ɗaya sabi sun sabi su amma suka fi suke kawata sabai su kawata ali su kawata ma'awiya kuma Allah ya kawata ma'awiya ya kawata don sabi su kaure ne karshe dai abin ɗan wa dogo wannan su ne kawarin wanda sai dan Ali dai aka ce bayan bin Abbas da ya je ma wala wasu sun wasu sun dawo sun gano wasu ka tsaya da ka akida su ke yamma ke wannan hadisi aka ce da Qur'an na ma kun dauko da tafai na ma da ke in sun zan zuma sun ga wannan sharin zarkani kan ta wannan abin ce kusan kowa ya yarda wannan hadisi iya magana kan al-khawarij khawarijawa su ne aka saka da wannan halin gaba daya kenan shine annabi ce wasu jama'a za su fito a cikin ku yakhruju fiikum qaumun wasu mutane za su hutu a cikin ta haƙiruna salatakun ma'a salatin za ku rin sallaku tare da tasu wasu yamakun ma'a siyamin za ku rin azuminku a kan nasu azumin magawan azumi wa amalakun ma'amalin za ku rin aikinku a kan nasu ya ƙararru na ƙuran kuma ce ga tilbin da ya sallar da yawa cikin dare su kuma sallaku a takwata ku ajiyar sallar cikin dare ga ibada amma matsala aiki da ka ra'ayin su ko su ɗauka ya wasu a yawanci a cikin hadarin barin kanka ake da kanka ba ka bar nasu na masu Allah da kuma za'ala zai ake da kwalloka wannan tunanin na cewa kaza kaza da gurin suka yi hukunci saka suka suka kawo suka sabai suka kashe jama'a ka kuma ra'ayin su da kuma musu su musu sabai da rai wasu amma su yi ziga da Qur'ani amma san Allah suke san Allah suke ibada suke hatta kai malaman hadisi wajen malaman hadisi mutum ko a ce wani khariji ne wani khariji ne ko duk da an zama da manzan da ko amma ana karɓar hadisin khawarij kharij ina ka ruwa an ka nasa a kira su ba kariya amma kuma sa da kasu suke kariya sai mu shi ne kariya ko da wasa ne kariya shi a wannan kariya ka hurci kenan abin suna yi da gaske ne kuma ka wanda kan tada mu bayi bayi wanda ba da gaske dan Allah ya zama kuma kana kan hanyar Allah ko kai dan Allah dan aka hanyar Allah kake me ya kawo wannan hukumaniyawa nasara aka samu sabbin fitsari ne san Allah ne alaƙi san Allah ne san ibada da suka suka ce bisa abin bisa ko bisa mai kyau bisa ce mai kyau bisa arni ai sun yi ne don kusanta Allah da daidai ne kinin ba abin da bane ibada don yana so wani sun san Allah na kasa ibada kai abin da Allah bai ce ba annabi ce ba ba shi bane mai ibada ba ba ibada da ka da ra'ayi na da ka dole ka shiga dai su ma khawarijawa aiki da kansu suka bar nan ga kuɗin da sun kasa abaya da su suka aike sabai suka aike da kullo su sai kai sai baro su suka kawo sabai suka kace masu a cikin shi haɗari aiki da kaka ba aiki kullum mutum da dogar da nasi kuran kaka aiki da kwallo ka kuran haka kuran ba nasi to wannan mutane a takaice ne kawar jawa wannan su ne ake magana ga karatun ƙur'ani da kyau kuma ya ce amma ƙur'ani wala yujawi su hanajiran baya huce makowarsu ya murƙuna min addini suna wuta daga cikin addini muruku sa min ramiya wutar kibiya da gaske abin ta halba ta zuru fi nasar za ka diba ƙarfin kibiya falatara shay'an haka ka komi na shi ne ma'ana kenan wa ta zuru fi kete za ka diba karan kibiya falatara shay'an haka komi ta zuru fi raka za ka diba rishi wannan karan kace dai na abu shi ma falatara shay'an baka komi wa ta tamara fil fuq za ka kokonto an ya ko ya taba ma nan alfuq an ce saman wurin da ake dora tsarkake baka duka dai ba na ba sun wuta sun cika addinin amma ba su ya ci kullum cikin ba na addinin hakika wannan ruwaya bukari ya kata musulmi na kawo sai wa haddasa ne a malik annahu balaga balaga an abdullahi bin umar makasa ala suratul baqara tamanin sinin ya ta'allamuha cewa abdullahi bin umar a ruwayar ya zama shekara goma yana karanta suratul baqara iya koyanta amma hadisin mai kanta ba hadisin mai kanta shekara takwas samaniya ne a samaniya ne a zai ta wani a samaniya takwas takwas eh, takwas takwas ne ya zama shekara takwas iya karanta bakara iya koyanta amma ruwai ba ta inganta ba hadisin da ibn hadisin sai babu sujudu fil qur'an maganar yin sujada ta karatun alkur'ani ana karanta kur'ani a yi sujada an ko? to wani ke a takaice dai yan wa wannan hadisi don kama shiga sabon babi kuma mun zai mun zo karshen bayanin hadisi wanda ake cewa na yan izala da kun ji da kawar jawa ne wannan ko dan izala ko dan ɗariƙa kowace ce ma wanda ya halin su shi ma shi ne ba wani magana ba wani sunan kowace kuma wani al'auna wani sun yau da gobe alhamdulillah su da ake gaya maganar ana sukan hada suna sun gano ƙarya ce to sanda za a hasa da kyau irin ta da ko kuwa ko kira za a haka su yi da har kira irin ta gargajiya haka ko ba tsari me za a haka su sun gane kuma hikimar Allah cikin ma masu karan hadis yanzu tare tare tare tare an gani hadisi masu karanta ganin hikimar Allah masu karantawar cikin masu karantawa yau tare muke kwarai kun kaji a karanta ba masu karanta ko cikin masu karanta gaban masu karanta yau tare shi ma gida gida a ga wasu a kan zurna Allah shaidu muka ne da kuma kudan gaskiya gaskiya ce din da kana dawo da kawai zai gawo kana dawo kuma ka kuma kai kanka kullum ne tsakin sai kun mutum ya ce kai yawan cutar in ya da boya dawo in bai rabu kuma tsayin da yake kun Allah tabbatar ba kan gaskiya kun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته